nuna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana dawowar wanda za a zuwa wannan watan watan da yake na nuna yabo ne da kauna da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sa mun gode wa Allah da ya mana baiwa da ganin wannan wata muna roƙon wani sani wata ala kowace ya ƙara mana soyayya manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma babban abin kula a wannan wakaci a wannan watan a yawaita salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallama a yawaita yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babban dalilin da yasa aka sunnanta yin maulidi shine dan a yawaita ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yawaita ambatan manzon Allah nan babban hujja ce babban jari domin duk wanda yawaita ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba makawa manzon Allah yana tare da shi yadda Ibn Mahim yake faɗa a hadisin ashiriya wa adnaytuhu bil zikri fa huwa jahim wa adnaytuhu na matso da shi kusa da ni bil zikri da nake ambatansa nake yawan ambatansa fa hawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana tare da ni bihe da sababin yawaita ambatan da nake shi yasa babban ribar da za a ci a wannan wakati a tsaya a yawaita yabo ga manzo sallallahu alaihi wasallam a tsaya zan daka wajen yawaita yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yawaita salati da salami gare shi kuma a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk irin abin da ke damun musulmi to Allah ya yi ana cikin wasu halaye daban-daban wanda yake ba na daɗi ba to muna roƙon Allah albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana diwanin a kan fara diwanin za a tashi a kan na uku ne ko to alhali ina mai babbar sa'a a cikinsu ina mai babbar sa'a a cikinsu ya karɓi cigaban da nake gare shi haƙƙi zuwa ranar da zan game da haƙƙi zuwa ranar da zan koma gare shi ya zama cigaban da nake manzo maza Allah yana karɓa ya yaye duk wani nisa daga gare ni ta fuskar sadar da ni gare shi ko yaushe in zama ina tare da shi ya zama tsakanina da shi ba wani nisa a koyaushe kuwa fitar hakika baki ɗayan gaɓoɓi na baki ɗayan hanji na ya ruru da tsananin da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace gaba tawa daidai take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo wanda ya fi kowa tsayawa da yabo ga Allah wanda kuma yake ya fi kowa cancantar ayyukan shi duk a halitta gaba daya ba wanda ya fi cancantar ayyukan shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halitta kuma gaba daya ba wanda ya fi tsayawa da yabo ga Allah kamar manzon Allah shi yasa Ahmadu Hamidin wa Ahmadu Mahmudin ya hada sanan ya da yake ke yin halitta ya annabun mu dukkan baye baye sun zo wa manzanni ne daga gare ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk abin da wani manzo ya ba mu to ya samu ne daga gare ka ya Rasulullah akwai ni'ima ga dukkan dangi daga irin baya bayan ka duk wanda ne to yana iba daga baiwarka ya rasulullah shi yasa ibrahim shola yana nema daga gare ka ka zubo masa mamakon baiwa ka zubo masa mamako na baiwa shi kam talaka ne wanda yake bako ya rasa dangi ya rasa yan uwa wannan dangi ana nufin a wajen bege gare ka mai waka ne gare ka mai hidima ne gare ku masoyi ne da ba irin wautar da bai game da ita ba a kan san da yake muku ba irin wautar da ba a yi masa ba a kan jan yana son laƙa wato ya bi luggar banu ɗanyi ɗin ɗan ɗanyi awa in za su ce wariya sai su ce rara in za su ce laƙiya sai su ce laƙa to alaihi salatu wa salamu da alaye da sahabbai wayan da lulluɓe su da mayafinka wanda kace ubangiji yadda na lulluɓe su to ka lulluɓe su daga wuta sai aka ji dandamulan ɗakin suna cewa amin amin
وأنك هادي للخلائق مرشد وأنك هادي للإله محبب وأنك للأقوال نور ورحمة وإني ملاذي والمعين المسلم عليه صلاة الله ثم سلامه سلام لنا خير الخلائق مسلم عليه وعلى آل الكرام وصحبه صلاة وتسليم من المسك أحياه da hajiyar sauki bege na ya yi jifa da ni ya haɗa ni da amini zuwa ga amintacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni ko wannan munna nake da shi farin ciki nake da haka ƙara kusacin da nake samu ga manzon Allah to wannan ƙara mun farin ciki yake mun intan mata kan abu da cewa sadu da shiri da ma'abucin furfura ma sha ni ba su suka begantar da ni ba ba wata ni'ima ba wani abu mai ɗauke hankali da yake ɗauke hankali na abu ɗaya ke gaba na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakankance cewa Allah subhanahu wa ta'ala samanne ne bai kushe ba yana nan da sufofinsa yadda yake tun farko haka yake har abada na sakankance kuma na tabbatar cewa kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam masoyi ne a wajen Allah abu kusatawa da dai dan gare shi na tabbatar cewa kai mai shirarwa ne lil halaki mun shiru mai shirarwa ga halitta Allah ya faɗa a haƙƙinka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim cewa kai mai shirarwa ne lil ilahi zuwa ga Allah muhabbabu abun shirarwa lil ilahi ga Allah na tabbatar na gankance ya rasulullah sallallahu alaihi kai haske ne da rahama lil akwali ga baki ɗin halitta kai kake haskaka dukkan halitta duk wani haske da yake cikin halitta to daga gare ka ne daga hasken ka ne haka nan kuma kai rahama ne ga baki ɗayan halitta hakika ni muzulubu na san me laifi ne malazi ya wanda yake mafakata malazi ɗin munada ne aka shafe a datun nida'i وحق يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي wal muhaimi na rantsa da ubangiji wanda yake mai shaidawa ga halitta duk abin da halitta suke a gaban Allah suke yi عليه الصلاة Allah والسلام su tabbata gare shi gaisuwa mu'ribu da zai sa farin ciki nan ga kayan halitta gaisuwar nan da nake Allah ya sa manzon Allah ya farin ciki da ita alaihi wa alihi kiran wa sahbihi salati da sallin su tabbata gare shi tare da alaye masu girma da sahabbansa ajiyabo wanda yake sun fi kamshi min al-nisfi fiye da al-nisfi لنكون لله من الذين وإني به كنت Sirar munhajir na yaddar manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ake kiransa munhanin na yana cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam munhanin na wanda an ce wannan da harshen suryaniyanci ne ma'anarsa wanda yake abin yabo wanda ya fi kowa cancantar a yabe shi to sami yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake abin yabo shine ne abin da na sa a gaba abin da nake nema bakar na sadiya da manzon Allah to tafi na ta tare da baki ɗan abin da nake nema ni da ban abin da nake nema kenan a ce na samu yadda wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah ya yadda da ni tsohuwar ta sabuwar tsohuwar dukiya ta wa ɗarifi da wadda take sabuwa duk ba komai bane a idanuna suna komawa ɗan ƙanƙanin abu a idanuna in dai a kan riskar yadda manzo ne ni shafe kafin ni kome nawa da wanda yake da ɗaɗɗe da wanda yake sabon samu a shirye nake in kashe a kan riski yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shafe kafin a ce ya yarda da ni sanda nake da rai da kuma wakacin mutuwata a ce wakacin da na mutu ma ya yarda da ni bakin magana da nake a kan suran ta yabanka ne ya rasulallah ni duk magana ta bata wuce yabanka sadikan halin kasancewa ta ko duk abin da na faɗa gaskiya ne yadda nake faɗa da baki haka ba zuciya ta kuma take dubowa ba wai faɗa nake da baki dan a ce na yi gwaninta a yabanka ba a'a abin sai da ya fara zo min a zuci sannan kuma ya fito a baki sai da zuciyar ta wata fara yabo gare ka sannan bakin yayi akan samu na cewa ba za su yabo ga manzon Allah dan a ce su ma a ce sun iya to ni ba ta wannan nake ba ba neman a ce na iya ba abu ne ya shiga zuciyata ya zamo bakin ya rasa yadda zai sai ya faɗa wadalla ala sun ijare ulazi kuntu baki dan abin da nake faɗa yana shiryarwa akan gaskiyata gaba ɗaya na komai nawa kowace gaba tawa amma ta karsarwa ce amma ɗaukewa hankali ce da baki ɗin tsofin manzan Allah duk wani zuwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne tana ƙayatar da ni ban riƙi wani bala'i ba in ba manzan Allah ba ban samu ba shi yasa babban buri na ashe komai nawa ya zama ɗari bisa ɗari daidai da na manzan Allah sai dai kuma abin da yake akwai a tsaya a ce za a bi gurabun manzon Allah da ayyukansa abu ne mai wuya ga gaɓoɓi ni burina a ce kullum kwana nake inda manzon Allah ya kwana kullum takawa nake inda manzon Allah ya taka kullum inda manzon Allah ya je nan nake zuwa kullum duk irin abin da manzon Allah ya yi haka nake yin komai nawa to amma kuma abin ya zama mai wuya ga gaɓoɓi wannan ne yasa dole na dawo amma dai abin da ni na sa a gaba kenan wannan taba wato raja'a inna tubna ilaik inna raja'ana ilaika asalin kalmar taba a ruju'u ko muwa din ajli zakin wannan ne yasa dole na na dawo alai salatu lillahi summa salamuhu a ne kam na fifita da yawaita gaisuwa ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam salati da salami da nake ga manzo wannan ne yasa na samu fifikar da na samu akan duk ma'abuta zamani na. Alayhi ma'al alika wa sallallahu salatu wa taslimu salatu wa taslimu tabbata gari tare da ala yana su girma da sahabbansa. Hakika ne kan na rabauta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi sabitu Rabbi soyayya ta da hairin harki ga wanda yake fiyayyen halitta a hamada mafi yabo mafi cancantar yabo sabitu tabbatacce ne ni kan lalle so na ga manzon Allah abin yayi wanda yake tabbas bisa cewa ni a game da san manzon Allah na yi kama da yazidun mulhaƙini ɗaya daga cikin manyan sahabbai masu yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sabitu da kuma sabitu ibn qais al-ansari wanda shi ma wato banu huduba ne shi sabitu ibn qais ya fi shura da huduba shi kuma yazidu ya fi shura da waƙe duk waɗannan suna yi ne akan taimakawa addini wanda ne mai nuna wajibi a kare manzo da duk hanyar da za a ba a kare wajibi ne a yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk hanyar da za a ba a yabo gare shi wajibi ne a kare addini da duk hanyar da za a bi a kare shi ba wani abin da yake kyau in ba kyan fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani kyau duk inda yake in an kwatanta da kyawun fuskar manzo sai ya koma kamar muni ne yana kwana yana asiri da ubangiji alhali yana ibada hakika ne shiri waƙar da nake maɗiwo a kan yabansa ne madal ayyari matuƙar kwanuka matuƙar kwanuka da tunanin da nake duk akan manzon Allah ne a jahara tsawon zamani sai a ganni na yi shiru a wakaci na amma tunanin da nake duk akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam rayuwa ba ta yi daɗi ba matuƙar dai ba a samu saduwa da manzo ba rayuwa ba ta da wani daɗi matuƙar ba saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu ba ni kan da kan manzon Allah da shafe kafirci na to ya tsoro ya kama a zuciyata alaihi salatu wa salamu duk baki ɗayan ayyuka na kirki baki ɗayan ayyuka na alheri da suka tsere mana ba mu samu mun ba to a rubuta mana su ya zamo an rubuta mana fiye da wanda ma ya ɗin bil hubbi dan soyayya da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wa salamu da alaye da sahabbai da sansu yake tabbatacce gare ni ina son duk iyalin gidan manzon Allah ni ina son dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni da na warewa a cikin iyalin ba ni da na warewa a cikin sahabban kuma haka shi ne wajibin duk masoya duk masoya shi Ibrahim radiyallahu ta'ala musu so duk iyalin gidan manzon Allah duk masoya shi Ibrahim masu da awa suna bin su a su so duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka a sami wariya زمام وسيل لا يقول وينقصه زمام وسيل ديك الكوال عندك تكانينا كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم alkawari ne na wanda ba makawa sai ya cika da wannan alkawarin la yahu bayan da za a yi ya ha'inci wayan kusu ko ce zai warware zina maka alkawarin naka alkawarin da ke tsakani na da kai ya rasulullah ba yadda za a ce ni na yi haɗinci a ciki ko na warware ya fiyayye mutane ni kam zan rayu da tsawon rayuwa ta a cikin wannan alkawarin naka ya rasulullah ka tsere da ni hakika zuciyata ta zamo tana cikin wata hali wani hali na cewa bayan da za a yi a ce an ganna ina binciken wani magani daban ba maganin da ya zo daga gare ka ba ni magani naka kaɗai nake nema ya rasulallah a ce zuciya ta waiwaye ko da gwagwadon kirta ido ne ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce zuciya ta haifi wani abu can daban ba manzon Allah ba ko da gwagwadon kirta ido ne to wannan azaba ce ne tsanani ba a yadda za a iya da shi a ce ya faru ya rasulallah ka tsere da ni ka tsere da ni ya masoyi na hakika ni rarrauna ne hakiru wulakantacce yadda su da yake zama a cikin yawanka alaika salatu lasu wa salamu da alaye da sahabbai da alkawarinsu bayan da za a warware alkawarin da ke nasu da ke kan musulmi bayan da za a yi musulmi na kika ya je warware yusayi da ya hukun da bi ni kan duk inda nake san annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke tare da ni shi ke a hutata ina ta saka yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali zuciyata tana nuna farin ciki da murna da haka din yakin da Mustafa manzon da Abdullahi sallallahu alaihi wasallam zai kare ni daga sharrin duk mai sharri daga dukkan sharrori yakinan na sakankance da haka sakankancewa zai ba ni duk abin da nake nema zai ba ni duk abin da nake nufin samu domin ni alhaji ina nuzumta da yabo gare shi ina kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane hali na ni kowane hali na ba ni da wata fakewa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tafiya ta zuwa gare shi shi ne manufata shi ne hanyata shi ne hanyata shi na dosa kuma akan hanyar sa nake dosar tasa a shi ne taguwata shi ne sarkata shi manzo ne daga wajen ubangiji wanda yake fitar da mutane zuwa haske yana fitar da mutane daga duhu zuwa haske litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid alaihi salatu wa salamu da alaye da sahabbai da suka daukaka suka haskaka duniya alhamdulillah